wuduhin na masakin naro babin cewa alwala na wajaba saboda cin abin da aka dafa da wuta na'am cewa cin abin da aka dafa da wuta yana wajabta yin alwala
وحدثنا عبد الملك بن شعب بن اللي- بن الليثي قال حدثني أبي أنا عن جدي حدثني عقيل بن خالد قال Mm.
قال ابن شهاب أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن خارجة بن زيد الأنصاري أخبره cewa harija ta mana zaidul ansari ya bashi labari wato harija ta mana zaid ibn sabit نعم ɗaya wato daga cikin fuqaha usawatu na madina نعم أن أباه زيد بن ثابت قال cewa mahaifinsa shine zaid ibn sabit ya ce سمعت رسول الله naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa الوضوء من ما مست النار ana yin alwala in an ci abinda aka dafa da wuta abinda wuta ta taba shine abinda aka dafa da wuta
قال ابن شهاب ibn shahabin yace أخبرني عمر بن عبد العزيز أن عبد الله بن إبراهيم بن ساريز أخبره أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد mm, ya ga abahu ya samu abahu raira yana yin alwala akan masallaci فقال yace إنما أتوضأ من أسوار أكتين dahil dai ina yin alwala ne daga wani ah, wani ba wato gunta takin tukui da أكلتها na ce aswaru wato jam'in sauro sauro bangare ko نعم yanki نعم yanki نعم لأني domin na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya qulu yana cewa ta wani ummi ma ku yi alwala idan kuka ci abin da aka dafa da wuta مم. قال ابن شهاب ابن شهاب الزهري يتي- خالد بن عمرو بن عثمان وأنا أحدثه Mm.
هذا الحديث alhali ina faɗa masa wannan hadisin san da ya faɗa min أنه سأل عروة بن الزبير ya tambayi urwatan da عن zubairu الوضوء من ما مست النار daga yin alwala daga abin da wuta ta taba abin da aka dafa da wuta فقال عروة wato ya ce سمعت عائشة na ji aisha mata annabi sallallahu alaihi wasallam ta kulu tana cewa قال رسول الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce توضأوا مما مسست ku yi النار alwala saboda cin abin da aka dafa da wuta abin da wuta ta taba
باب نسخ الوضوء مما مسست babin النار cewa an shafe cewa ai alwala daga abin da aka dafa da wuta da can da farko hakan hukuncin yake idan mutum ya ce yana da alwala ya ce abin da aka dafa da wuta to dole sai ya sake alwala amma daga baya an shafe haka
أنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب مم.
السلام عليكم عن زيد بن سلمة عن عطاء بن يسار عن ابن عباس Mm, ya kawo daga Allah na Abbasin أن رسول الله cewa Manzala sallallahu alaihi wasallama أكل كتف شاة ya ci karfata akuya ثم صلى sannan ya sall- ya salla ولم يتوضأ alhali bai sake alwala ba
حدثنا زهير بن حرب حدثنا يا بن سعيد عن هشام بن عروة أخبرني وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن مم.
عن ابن عباس حاء ya an tahwili awwal sanada وحدثني زهري عن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس حاء tahwili حدثني محمد بن علي عن عن أبيه أبيه عن عن ابن ابن عباس عباس.
أن النبي صلى الله عليه wato وسلم Muhammad al-Baqir dan Na'am.
Aliyu Zain al-Abidin ya karbo daga mahaifinsa Aliyu Zain al-Abidin Aliyu da biyu نعم shi kuma ya karbo daga Abdullah ibn Abbas Mm.
cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama أكل عرقا ya ci nama da ake gwaguya أو لحما ko nama ثم صلى sannan ya sallah wa lam yatawarra alhari bai sake alwala ba ولم يمس ماء bai taba ruwa ba ma
حدثني محمد بن صباح حدثنا ابراهيم بن سعد حدثنا زهري عن الج- عن جعفر بن عمرو بن اميه الدمري عن ابي انه راى رسول الله صلى الله عليه cewa وسلم ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama يحتاز من كتف yana fincika daga ah, karfata ياكل منها yana ci daga wannan karfatar ثم صلى sannan ya yi sallah لم يتوضا ba tare da ya sake alwala ba حدثني عمرو بن عيسى حدثني من وابع اخبرني عمرو بن الحارثي عن ابن شهاب عن جعفر بن عمرو بن اميه الدمري عن ابيه قال ya ce رايت رسول الله ya صلى ga الله manzo عليه وسلم Allah sallallahu alaihi wa sallama يحتاز من كتف yana شاة fincikar wato daga karfatar akuya فاكل منها ya ci daga wannan فدعي الى الصلاه wato ko yana yanka daga karfata akuya ya ci daga wannan karfatar aka yi kiransa zuwa sallah فقام ya tashi فطرح السكين ya aje wukar ya وصلى yi sallah ولم ba يتوضا tare da ya sake alwala ba قال ابن شهاب ابن شهاب وحدثني عن يتي- ابن عبد الله بن عباس عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك wanda wannan
قال أمر واحد وحدثني بكير بن الأشج عن كريم مولى بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه شو صلى وسلم الله عليه وسلم قال عندها ya ci كفار farfata a wajenta ثم صلى sannan ya salla alhali ya sake alwala ba قال أمر حدثني عمرو يتي.
جابر بن ربيعة عن يعقوب بن الأشج عن كريب مولى بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك da wannan hadisin قال عمرو حدثني زي- سعيد بن ابي هلال عن عبد الله بن عبيد الله بن ابي رافع عن ابي قفانا عن ابي رافع ya kawo قال daga abu rafi bararren manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce اشهد لكنت اشوي ina tabbatar muku cewa na kasance nakan soya wa manzo sallallahu alaihi wasallam kayan cikin akuya ثم صلى sannan ya ce ولم يتوضا alhali bai sake alwala ba
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن وقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا manzo Allah ya sha nono ثم دعا بماء sannan ya ce a kawo masa ruwa ya فتمرمض kurkura baki وقال ya ce inna lahu kai mai dama lalle yana da maiko akwai maiko a cikin maiƙen nono nono yana da maiko حدثني عمر بن عيسى حدثنا ابن وهب اخبرني عمرو حا tahwili حدثني زهير بن حرب حدثنا ابن سعيد عن الأزائي حا تحويلي حدثني حرملة بن يحيى أبدا ابن وهب حدثني يونس كلهم عن ابن شهاب سوق gaba daya sun karbo hadisin daga ibn shahab da isnadu qalu da ya gabata عن الزهري daga مثله zuhuri kamar wannan حدثني علي بن هجر حدثنا اسماعيل بن جعفر حدثنا محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن- بن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليه ثيابه ya tara tufafinsa ga jikinsa ya sa tufafinsa ga jikinsa ثم خرج إلى sannan ya الصلاة fito zuwa sallah فأتي بهدية aka kawo masa da kyauta Hurbin wa kyautar nama.
wato gurasa da nama hurbin din wato badali ne daga hadiyatin نعم فأكل ثلاثة ya ce قليل.
noma uku daga ciki ثم صلى بالناس sannan ya sallah da mutane وما السماء alhali bai taɓa ruwa ba
وحدثنا وأبو كريب عن حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حدثنا محمد بن عبد الله داعي قال ya ce كنت مع ابن ina ta عباس zabla na abbasin وساق ya kawo الحديث hadisin بمعنى حديث kama hadisin ibn حلقة halhala وفيه ya zo a cikinsa أن ابن شعبla عباس na abbasin شهد ذلك من ya
النبي shaida صلى الله da عليه وسلم.
ya ga wannan daga annabi sallallahu alaihi wasallam وقال ya ce الله bai lana kulbin nasu ya ce da mutane ba fa salla wa lam yatawarra wa ma masama'a summa salla wa ma masama'a نعم باب الوضوء من babin cewa الوضوء.
ana alwala daga cin naman raƙuma حدثنا أبو كامل الفضيل بن حسين الجحدري وحدثنا أبو أوانة عن عثمان بن عبد الله بن موحد عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل cewa wani رسول mutum ya الله صلى الله عليه وسلم tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama أأتوضأ من لحوم الغنم na yi alwala in na ci naman da- eh, tumakai ko awakai قال manzo Allah ya ce إن شئت فتوضأ fatawarra in ka ga dama ka iya alwala وإن شئت فلا idan ka ga تتوضأ.
dama kada kai alwala قال sai mutumin ya ce أتوضأ من لحوم الإبل na yi alwala in na ci naman raƙumi قال نعم manzala ce kwarai kai alwala in ka ci naman raƙumi أتوضأ من لحوم kai الإبل alwala daga cin naman raƙuma قال wa a mutumin da yake وصلي في مرابد الغنم daidai ne in salla gurin da ake ɗaure tumakai ko awakai inda tumakai ko awakai suke durƙusawa قال ya ce نعم kwarai ka iya yi قال sai mutumin ya ce wasalli fi na yi mubarak salla a gurin da raƙuma ke durƙusawa qala la manzala ce a kakai salla a inda raƙuma ke durƙusawa malamai da yawa suka ce saboda raƙuma galibi ba su rabuwa da shaidanu Ah, ba sa rabuwa da shaidanu ko ko saboda cewa ita ra- raƙumi wani lokacin yakan zauta in ya zauta shawo kansa yana da wuya in ya taka da cuci shi wanda yake sallar a wajen kuma wani hadisin wato yake nuna ashe cin naman raƙumi yana wu- yana wuro ne alwala yana wajabta alwala kenan wanda hanabilawa sun aiki da wannan hadisin amma sauran malamai da hanafiyawa da shafi'awa da malikawa ba su yi aiki da hadisin ba su dai malikawa saboda sauran mutanen madina suna alwala ba don cin naman rago shi yasa ko da hadisin ya tabbata ya zama mansuhi ne kenan zai zama mansuhi ne kenan shi ko imami shafi ya ce shi ingancin hadisin ne bai tabbatar ba amma hadisin ya inganta yace to me zai hana ya tafi a kansa idan hadisin ya inganta me zai hana ya tafi a kansa to حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن عورين مم.
حدثنا حدثنا زائدة an tunakin ha ta hawe ne حدثني قاسم بن زكريا حدثنا عبيد الله بن موسى عن مم.
شيبان عن عثمان بن عبد الله بن مهاجم وأشعث بن أبي شعسائي مم.
كلهم عن جعفر بن أبي ثور عن جابر dukkanin su بن sun karɓo سمرة daga jafarin da abin saurin shi kuma daga jafarin musammurata عن النبي صلى الله daga عليه annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam مثل حديث أبي kama hadisin عامل abi kamil daga abi awana أمانته باب الدليل على أن من تيقن طهارته babin dalili bisa cewa wanda ya tabbatar cewa yana da alwala ثم شك في الحدث amma kuma ya ringa koko ya tabbatar ya yi alwala amma ya dawo yana kokon to kari ya fita daga gare shi ko bai fita ba فله أن يصلي yana da dama ya بطهارته sallah da wannan alwalar tasa tunda da ita ya tabbatar da ida abinda ya biyo bayan ta yana kokon to وحدثني عمرو بن عاكر وزهير بن حرب حاء تهويل.
وحدثنا بكر بن ابي شيبه جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد وعفار بن تميم عن عمه شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ta yace an kai kara ga manzo sallallahu alaihi wasallam cewa mutum يخيل اليه da aka zatar da shi انه يجد الشيء في صلاته a wato shi amin a a- wato shi abbadu din shi ne abdullahi zaid ibn asim yayin shi ne amin na shi Ab- eh, abbadu ibn tamim نعم to a, su da sa'idu da abbadu su suka yi ruwa a wajensa Eh, shi- eh, shi kuma zuhuri ya ruwaito hadisin daga su biyan ya ruwaito hadisin daga sa'id ibn musayyib ya ruwaito hadisin kuma daga abbadin mutanim so ko sun ruwaito daga shi amman abbadin mutanim din shine Allah ne zaid ibn asim wanda yake sahabi ne wanda yace an kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qara ar-rajulu Na'am.
mutum انه يجد الشيء في idan صلاته ake zartar da shi cewa kowane abu ya fito daga gare shi alhali yana cikin sallah قال manzon Allah yace لا ينصرف kada ya ce zai kyale sallah ya ci gaba da sallarsa حتى يسمع sai صوتا ya ji murya او يجد ريحا ko ya samu wari
قال ابو بكر wazarin harin cewa ce ba hu abdullahi عبد بن zaidi زيد yamin abadin shi ne abdullahi zaidi
حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن ابي عن ابي هريره قال ya kaba daga abi huraira abi huraira ya ce قال رسول الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce اذا وجد احدكم في بطنه شيئا idan ɗayan ku ya samu wani abu a cikinsa فاشكل عليه abin ya rikitar da shi yana tunanin ko rihi ce ta fita daga gare shi ko ba rihi ba اخرج منه wani abu ya fita daga gare shi ko ko bai fita ba فلا يخرجن من sai ya ce zai fita daga masallaci حتى يسمع صوتا a sai ya sami wa sai ya ji murya او يجد ko ريحا ya samu wari tukun sannan ne ya tabbata alwalar ta su ta wari amma an ba haka ba to ya ɗauka alwalar ta su tana nan wato daga wannan hadisin ne aka gina ka'ida akan wannan hadisin aka gina ka'ida daga cikin kawa ka'idojin fiqh نعم an shi ne cewa al-yaqinu la yuzalu bi shakkin abinda yake an tabbatar akwai shi to ba a gusar da shi da kokonto نعم wanda wannan ka'ida ce babba dukkan malamai sun aiki da ita illa iyaka wasu sun fi wasu wajen karfafa aiki da ita misali ha- shafi'awa sun fi malikawa Ah, domin kama a irin nan malikawa cewa suke don ihtiyadi a yi alwala su a wajen su wanda duk yana da alwala ya kokwantan yana da ah, alwalar tasu ta wurare ko ko ba ta wurare ba to ya ɗauka masa ta wurare da wannan wato don kiyayewa ne hakanan wanda yake kokwantan wacce ya sake a matansa to aka ce ya dauka duk sun sato amma akwai wanda suka ce to tunda yake kokwanto da an tabbatar matansa ne sai a dauka ma ba wadda ta sakun a ciki tunda dai ko da a tabbatar ya yi sakin amma ya dawo yana kokwanton to wacce ce ya sake a cikin su wasu malaman suka ce gaba ɗaya ma sai ya dauka ba ma wadda ta sakun tunda dai zama wasu zama wasu matansa an tabbatar amma zana kokwanton wacce ce ya sake ya sa ɗauka bisa ba ma wadda ya saki amma wajen malikawa kama a nan suka ce sai ya ɗauka duk biyan sun safu duk biyan sun safu lil ihtiya da kulkuloji sai ya zo ya zauna da matar da ba tasa ba matar da yake ya riga ya sake ta to
نعم babu da halin jirudin mai tafi babin cewa fata ta mushe fatun mushe in aka je mai sun tsarkaka حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناجد وابن ابي عمر جميعا عن ابن عيينة قال يحيى sun اخبرنا hudun gaba ɗaya sun karɓi hadisin daga sufiyani ne أمم.
to na'am an zuhuri an ubaidullah bin abdullah bin ibn abbas qala wato an karbi daga ubaidullah bin abdullah bin utwa bin mas'ud ɗaya daga cikin fuqaha sabatu na madina shi kuma ya karbi daga abdullah bin abbas abdullah bin abbas yace tusaddiq ala an yi sadaka ga wata barariya wato baiwa wadda aka yanta ta maimuna mata annabi sallallahu alaihi wasallam an bata akuya mata sai akuyan nan ta mutu mara biha manzo Allah rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya huce da ita faqala yace la akhadtum ihabaha me zai hana ku riki fatarta fada baktumu in ya so ku je ne fan ku tafatu yi amfani da shi faqalu inna sai ya ce hamaytu ai mushin ce ya rasulullah faqala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma harama akalu ai cinta ne ya haramta ba amfani da fatarta ba
qala abubakar abu abubakar ibn abi shaybata da Ibn Abi kuma ibn Umar.
abi umar su suka faɗa a tasu waya an maimuna daga radiyallahu mamuna anha radiyallahu ta'ala anha wato eh, wato daga abdullahi abbasin daga maimuna نعم حدثنا أبو الطاهر وحلملة قال حدثنا ابن واز أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس Hmm.
أن رسول الله صلى الله عليه wato ya zama وسلم hadisin an ƙara maimunata a ciki ya zo da tabi'ai biyu sahabi biyu zuhuri yana cikin tabi'ai ga shi ma ya karɓa wajen ubaidullah bin abdullahi wanda shi ma dai tabi'i ne illa iyaka zuhuri yana cikin ƙananan tabi'ai ubaidullah bin abdullahi yana matsakaitan tabi'ai shi kuma ya karɓa daga abdullahi bin abbasin wanda yake sahabi ne shi kuma ya karɓa daga maimuna a- a- a- matan manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya kunshi tabi'ai biyu kenan sahabbai biyu وحدثني أبو الطاهر وعن مالك قال حدثنا ابن وهب أبرني يونس عن ابن شامي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله شو من ذا الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة يسمى أخويا موشي أوديتها ذاك بعد مولاك إتا قوات بررية تميمونة من داك صدقته زكاة فقال رسول من ذا الله الله صلى صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم يتي لن تفاتم me بدنها zai hana ku yi amfani da fatarta قالوا suka ce, إنها ميتة ai mushe ce ya rasulallah فقال ya ce إنما حرم أكلها aikin namanta ne ya haramta amma ba a yi amfani da fatarta ba
حدثنا حسن الهواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد حدثني ابي عن سعد عن ابن شهاب بهذا da wannan الاسناد isnadin بناه روايته kamar ruwayar yunusu حدثنا ابن ابي عمر وابن ابن محمد الزهري واللفظ لابن ابي عمر قال حدثنا عن سفيان عمرو عن عطاء عن ابن عباس ان رسول الله cewa da zara sallallahu alaihi wasallama مر ya بشاة wuce wata akuya wadda take abin jefarwa أوديتها ya aka bayar mata مولاك mararriya ta maimuna من daga الصدقة zakka فقال النبي صلى الله zara عليه sallallahu alaihi wasallama وسلم ya ce ألا أخذوا إهابها me zai hana su dau fata su فدبغوه je me فانتبعوا in ya so su yi amfani da fata حدثنا عمر بن عثمان النوفلي حدثنا ابو عاصم حدثنا ابن جريج اخبرني عمرو بن دينار Mm.
اخبرني عطاء منذ- منذ حين da dadewa amrun dinarin yace hadisin nan na dade da karbar su wajen adawo قال yace اخبرني ابن عباس
abdullahi abbasin ya bani labari ان ميمونه cewa maimuna أمرت- ta ba shi labari shi ma dai wannan ya kunshi tabi'ai biyu sahabbai biyu abdul dinarin yana cikin tabi'ai ada'un yana cikin manyan tabi'ai ma ayan shi kuma ya karba daga abdullahi abbasin shi kuma ya karba wajen maimuna wanda su biyun duk sahabbai ne ان داجنه cewa كانت بقرن رسول wata dabba da ake الله turkewa a صلى الله gida عليه ba ba وسلم.
gida dabbar da ake turke ta a gida ba a cewa za a kora ta wajen kiwo tare da yan uwanta irin wannan akan yi ne don ya zamo dabbar ta ƙoshi in ana bukatar ko za a yanka ko za a yi wani abu نعم to ta kasance ga sashen matan annabi sallallahu alaihi wasallama daga ga wata daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama فماتت sai dabbar nan ta mutu فقال رسول الله صلى الله عليه manzo Allah وسلم sallallahu alaihi wasallama yace الا اخذتم احابها me zai hana ku dau fatar ta فاستمتعتم ku yi amfani da fatar
أنا أبو بكر بن أبي شيبة أنا عبد الرحيم بن سليمان عن أنا عبد الملك بن ابي سليمان عن ابي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مر بشاة ya wuce wata akuya ta لمولاة wata bararriyar maimuna فقال yace هل أنت فاتم بإحابها me zai hana ku yi amfani da fatarta حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم أن عبد الرحمن بن وعلة أخبره عن عبد الله بن ya ba shi عباس labari daga Abdullahi Abbas قال yace سمعت رسول الله صلى ya ji الله manzo عليه Allah وسلم يقول sallallahu alaihi wasallam yana إذا cewa وجد الإهاب idan aka je mai fata faɗa da wannan fata ta tsarkaka حدثنا بكر بن ابي شيبه وعمر بن عبد قال حدثنا ابن هريره ها تحويلي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد ها تحويلي حدثنا ابو كريب واسحاق بن ابراهيم جميعا عن su uku sun tabo hadisin daga waki'u daga sufyanu sauri كلهم عن زيد بن اسلم gaba ɗaya daga ah, wato ah, um, su ukun kai gaba ɗaya sun karɓi hadisin daga zaidu da aslama su mutum biyu ne suka karɓi hadisin wajen waki'u da abu kuraibin da isaƙum da ibrahim Na'am.
shine isaƙum da rahawai نعم da shi kuma waki'u ya karɓa daga sufiyanu Ah, to da sufiyanu ah, da kuma abdulaziz bin muhammadin da sun karɓi hadisin ne daga zaidu da aslama Na'am.
to نعم عن عبد عن عبد الرحمن بن وعلى shi kuma daga Abdulrahman ibn Ab- wa'alata daga shi kuma daga abdullahi ibn abbasin عن النبي صلى الله ya عليه karɓo وسلم daga annabi sallallahu alaihi wasallam bi mislihi kamar wancan hadisin da ya gabata idza dubika al-ihabu faqad dahura يعني حديث يحيى بن kamar يحيى hadisin ya hanne haya حدثني إسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق قال أبو بكر حدثنا وقال ابن منصور أخبرنا عمرو بن ربيع أخبرنا يحيى بن أيوب عن أن يزيد بن أبي يهب أن أبا الخير حدثه قال yace رأيت على بن وعلة السبائي saba'i سبائي na ga Farwan.
farwan wato wata riga ta ta fata akan jikin ibnu wa'alatar saba'i فمسسته na taba shi فقال sai yace ما لك تمسه me yasa kake tabawa قال ya قد kada sa'altu abdullahi ibn abbas ai sai dan tambayi abdullahi ibn abbas قلت nace إنا نكون بالمغرب mu mukan kasance a ƙasar magarib ومعنا البربر muna zaune da mutanen barbar da والمجوس maguzawa ma نوتا بالكبش akan kawo mana rago كذبهوه sun yanka ونحن لا نأكل ذبائحهم amma mu ba ma cin abin da suka yanka ويأتون بالسقاء sukan zo mana da salka يجعلون فيه da الودكة sukan sanya bargo a cikinsa فقال ابن عباس abdullahi ibn abbas ya ce كيف فعلنا رسول الله صلى الله mun عليه tambayi manzo وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam daga wannan فقال yace دباغه je طهور mai fatan nan ta mushe a wato ta tsarkake shi je mai shi ya tsarkake shi
وحدثني إسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق عن عمرو بن ربيع أخبرنا يحيى بن أيوب عن جعفر بن ربيعة عن أبي الخير حدثه قال حدثني ابن علة السبائي Mm.
قال سألت عبد الله بن عباس wato وقلت ibn wa alatar saba'iyu Na'am.
ba da saba'iyu نعم سبائي Mhm.
قال سألت na عبد الله بن عباس tambayi abdullahi na abbasin قلت na ce إنا نكون muna بالمدينة kasancewa a ƙasar yamma فيأتينا المجوس maguzawa sukan zo mana da abin sha في هلمة wato da ودخل.
salka salka wadda yake a cikinta akwai ruwa akwai ɓargo مم. فقال اشرب abdullahi na abbasin ya ce ka iya sha فقلت na ce da abdullahi na abbasin رأي تراه wannan fahimta ce da kai ka fahimta ko ko ruwaya ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama قال ابن عباس abdullahi na abbasin ya ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa je mai fatan nan ta tsarkake shi ta tsarkake fatan
babu tayammumi wato a nan an samu bambancin fahimta kaɗan tsakanin malamai su ma malikawa dai sun ɗauka da aka ce ta tsarkake shi ana nufin tsarki hissi ma'ana abin da ya taɓa shi ba zai najastu ba kenan abin da ya taɓa fatar yanzu in an je mai fatar to wannan abin da ya taɓa fatar ba zai zama najasa ba Na'am.
amma ba wai ana nufin fatar ta samu tsarki na shari'a ba wanda har za a ce a yi sallah a kai shi yasa su sun ɗauka tsarkin ma'anawi ne ba shar'i ba amma wasu malaman sun ɗauka cewa shar'i ne yasa su malikawa suka ce kamar fatan nan a yi amfani da ita wajen salka don a zuba ruwa li'annal ma'a lahu quwwatu daf'i bi nafsi a iya ta yake kuma na zuba hatsi saboda hatsi abu ne busasshe yayin ba cuɗanya zai da ita ba to amma ba a shimfiɗa fatar a yi sallah ba babu taimami babin taimama حدثنا يحيى بن يحيى قال مم.
قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة أنها قالت sai da tana aisha ta ce خرجنا مع mun رسول fito tare da الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a sashen tafiye-tafiyensa حتى إذا كنا ai yayin da muka je gu da ake kira bai أو da'u بذات الجيش ko gu da ake kira zatul jaishi انقطع إكد لي wato sai shi yasa ake cewa ita wannan ayar tana cikin ayatu eh, safari نعم a tana cikin safari a cikin ƙurani abinda ya sauka alhali annabi yana cikin tafiya aka sami saɓani wato alƙayatu tayammumi ma'idatin bi zati jaishin fa'alani aw hiya bil bayda'i summa al-fatu fi kura'inil ganimi ya man ya tafi yadda mai manzo ta tafsir yake faɗa in kada a ikidun lise wani rataye nawa ya faɗi ya tsinke ta kama rasulullahi manzala sallallahu alaihi wasallam ya zauna wajen neman sa ba kaman nasu mutane suka zauna tare da shi walai su alama alhali ba inda inda inda abin ya faru ba ruwa a wajen walai sama su ko ba su guzurin ruwa ba ba tau da ruwa ba fatan nasu ila sai mutane suka je wajen sayyidina abubakar kalu suka ce da shi ala tara ila ma ba ka ganin abin da yarka aisha ta yi a kaman bira ta tsaye da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta tsaye da sauran mutane tare da manzan Allah walai su gashi wajen ba inda yake akwai ruwa bane walai sama su ko ba su taho da ruwa ba ja abu Manz- abubakar ya zo rasulullahi alhali manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗora kansa akan cinya ta inji Aisha kanna ma ya yi bacci fakala ya ce a fasti rasulullahi yanzu ke ce za ki tsare manzo sallallahu alaihi wasallama da ki tsare mutane walai su alama alhali wajen ba ruwa walai sama ahun ma ba ruwa tare da su kalat a Aisha ta ce a ta bani abubakar ya mun faɗa ya rarraukance ni wa kala ma ya faɗi magana da Allah ya nufa zai faɗa wajala ila ya haɗu yana suka da hannunsa a kwiɓina wala yamna ba abin da yake ana nan in motsi illa ma sai ko ganin cewa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗora kansa a lafahi zai a kan cinyata nama rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bacci hatta asba har alfijir ya taho wato ga shi ba ruwa a wajen na'am fa anzalallahu ayatan sai Allah ya saukar da ayat taimama fatayammamu ita ce fata- sai suka yi taimama فقال أسيد بن الخدير Ba- ba- sai Usaid ibn Hurairah ya ce وهو عاد النقباء yana cikin manyan jagororin mutan madina wanda da su aka yi yarjejeniyar tsawar hijirar manzon Allah zuwa gare su ما هي بأول wannan ba ita ce farkon albarkar ku da muke ci ba ya ku iyalin gidan abubakar فقال عائشة aisha ta ce فبعثنا البئيرة muka tada raƙumin كنت عليه wanda nake hawansa وجدنا الإجلة sai تحت muka samu wannan ratayen nawa ashe yana ƙarƙashinsa Allah ya kaddara ba za a gani ba ne don ya kawo wannan tafi Mm.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حاوى حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة وابن بشر عن هشام عن أبي عن عائشة أنها استعارت min asma'a kilarisa cewa ita ta aro rataye daga wajen asma'u فهلكت sai ratayen nan ya bata فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه wato ana amfani da lafazin halaka a larabci ana nufin ya bata kamar yadda ake amfani da lafazin halaka ana nufin ya halaka akan amfani da lafazin halaka ya kare halaka ya mutu duk wannan dai manoni ne na halaka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki wasu mutane daga sahabbansa a cikin neman ratayar فأدركتهم الصلاة sallah ta riske su فصلوا بغيره suka yi sallah alhali ba su yi alwala ba فلما أتوا النبي صلى الله yayin da عليه suka dawo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ذكروا ذلك إليه sai suka kai karar haka gare shi ونزل آية sai التيمم aya taimama ta sauka فقال أسيد بن sai da حضير hurairu ya ce جزاء جزاك الله Allah ya خيرا sa ka miki da alheri Allah ya sa ka miki da alheri na rantse da Allah ما نزل بك أمر wani قط lamari bai taba sauka ba da ke da ɗai إلا جعل الله sai لك منه ko مخرجا ubangiji ya sanya mafita gare daga gare shi وجعل للمسلمين فيه بركة Allah ya sanya albarka ga musulmi a cikinsa ya sa wannan dai yana nuna matsayin Aisha radiyallahu ta'ala anha ya sa wani daga baya zo kuma ya ce wai sai ya yi magana mummuna akan ta wai sannan addini zai inganta ko ya ce sai ya dora samari akan haka ai ba karamar balla ke kawowa ba Eh, maza- eh, malamai suka ce duk wanda ya magana mummuna a game da Aisha to a iya hukunci da cewa ya kafurta ita matsayinta ba kamar matsayin sauran matan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama don ita bayyana cewa wato ba ta da laifi gaba ɗaya ya zo a nassun ƙur'ani yasa wanda ya zo daga baya ya ce ai zai kama ta da wani laifi ko abin da ya kama da haka to ya ta nassun ƙur'ani ya ta nassun ƙur'ani ne to حدثنا ابن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وابن wannan numairin jami'an an abi muawiyata قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع ina zaune in ji shaƙiƙo shi ne abu wa'il ina zaune tare da abdullahi da abin musala shari abdullahi da masudi da abu musala shari فقال أبو موسى abu musa ya ce يا أبا عبد الرحمن ya ba abdurrahmani أرأيت لو أن رجلا ba ni labari da a ce mutum janaba za ta same shi فلم يجد bai samu الماء ruwa ba har wata guda كيف يصنع به ya zai الصلاة؟
rin game da sallah قال عبد الله abdullahi da masudin ya ce لا ai يتيمم ba ya yi taimama ba وإن لم يجد الماء شربا ko da zai zauna wata guda bai samu ruwa ba dole sai ya haƙura sai sannan ya samu ruwa ya yi wanka فقال أبو موسى sai abu musala shari ya ce فكيف بهذه الآية ya za ka yi da wannan ayar wadda take cikin suratul ma'ida ألم تجدوا ما falam ta jido ma bada yamma musa idan tsaye ba فقال عبد الله sai Allah ya ce لو رخص da لهم masudin ya ce da za a musu rangwame a cikin wannan ayar su yi aiki da zahirinta ko kaka لا شك إذا برد da abin yana kusa a ce da sun ji sanyin ruwa da sun ji ruwa ya yi sanyi أن يتيمموا su ce بالسكين ba za su taimama da ƙasa فقال أبو موسى sai abu عبد musallar الله ya ce da abdullahi ألم تسمع قول عمار ashe baka ji magana amma rum ya sirin ba بعثني رسول manzo الله Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike ni a wata bukata فأجنبت janaba ta same ni Lam ajidil ban ma'a.
samu ruwa ba فتمرغت في na السعيد bikirkida a fili akan turbaya كما تمرغ الدابة kamar yadda dabba take bikirkida ne wanka da ƙasa irin yadda dabba take yin wanka da ƙasa ثم أتيت النبي sannan na je صلى الله عليه wajen annabi وسلم sallallahu alaihi wasallama فذكرت zalika lahu na ambaci wannan gare shi مم، فقال sai bazala ce إنما كان يكفيك أن تقول بيديك kai هكذا haka da hannayenka ya wadatar da kai ka ɗora hannayenka akan ƙasa ka ɗauko ka shafi fuskar ka ya wadatar da kai ثم ضرب بيديه الأرض sannan ya saba hannayensa akan ƙasa ضربة واحدة sabawa ɗaya ثم مسح شمال sannan ya اليمين shafi wato hannun hagun bisa na dama وظاهر ya كفيه shafi mabayyanin tafukansa Wajen.
da fuskarsa فقال عبد الله sai abdullahi mas'udin ya ce أولم تر wato ba عمر ka ganin sai na umar da mai kana da Kana kauli da ammaru labarin.
bai wadatu ba da maganar nan ta ammaru shi ya sa shi ma abdullahi masudin bai wadatu ba kenan galibi abdullahi masudin yana dacewa da sai na umar a fahimta kwarai a yanzu cikakken dan gidan sai na umar ne to حدثنا أبو كامل الجهدري وحدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش عن شقيق قال ya ce قال أبو موسى لعبد abu musa الله ashari ya ce da abdullahi masudin ya kawo hadisin da kissan nan نوى حديث أبي kuma hadisin معاوية abi muawiya غير أنه قال sai dai shi ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce إنما كان يكفيك أن تقول ka هكذا aikata haka ya wadatar da kai وضرب بيديه Manzala الأرض ya ɗora hannunsa a kan ƙasa ونفض da ya يديه ɗago sai da ya kakkaɓe hannunsa ومسى وجهه sannan ya وكفيه sha fuskarsa da tafukarsa shi yasa wannan hadisi ƙarin hujja ne kenan ga malikawa نعم da suke nuna cewa ai ba tarba ake so ta je fuska ba a a an shar'anta haka ne dai ta abu dan ba wai dan ana son sai shi tumbaya ta je fuska ba to حدثني عبد الله بن هاشم العبدي حدثنا يا يعني بن سعيد القطان عن شعبة قال حدثني الحكم عن زر عن سعيد بن عبد الرحمن بن عبزة عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال wani mutum ya zo wajen sayyidina umar ya ce إني أجنبت na yi janaba لم أجر معا ban samu ruwa ba فقال manzala ya ce لا تصلي kakkace za ka yi sallah matukar ba kai wanka ba فقال عمار amma ya ce أما تذكر يا أمير المؤمنين yanzu ashe ba ka iya tunawa ba ya sarkin mummune إذ أنا وأنت في wakacin da ni da kai muke cikin wata runduna فأجنبنا gaba ɗaya da raba ta same mu فلم نجر معا amma ba mu samu ruwa ba فأما أنت amma kai فلم ba تصلي kai sallah ba وأما أنا amma ni فتما أكتم fiturabi na shirke da a cikin turbaya وصليت ne sallah فقال النبي صلى الله عليه kun za Allah da muka وسلم zo muka faɗa masa sai ya ce إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك ka الأرض ɗora hannayenka a kan ƙasa ثم تنفخها sannan kuma ka bushe abin da suka ɗauko ثم تمسح sannan kuma ka بها shafa وجهك fuskarka da tafukanka ai ya wadatar da kai فقال عمر wato na hadisin shi yasa ake cewa sabin kasar guda ɗaya ne yake farilla saboda ɗayan aka ambata haka nan kuma ake cewa shafa zuwa ta- a, shafar tafi wato zuwa ko'iye shi ne farilla shafa daga ko'i zuwa murfaki sunna ne shi ma dai saboda zahirin wannan hadisi sai na wani ce اتق الله يا عمار Allah ya amma قال amma da ya إن ce شئت لم in أحدث ka ce in daina faɗar wannan magana a shi kenan sai in daina
قال الحكم in hakan ya ce حدثني ابن عبد الرحمن بن عبزة عن أبيه مثل حديث كما حديث الأبي- كما حديث زارو قال yake وحدثني سلمة عن زر fi hada istinadi a wannan istinadin الحكم wanda hakan ya ambata فقال عمر sai sai na mara ce نولي كما ba توليت ba ni wallahi kamata wallahi ta za mu kyale ka da abin da ka ga za ka yi. in ka ga za ka rina faɗa hadisin nan ba za mu ce ka rina faɗa ba to
حدثني إسحاق بن منصور hadisin حدثنا nan da wani shubai ne أخبرنا شوبة عن الحكم قال سمعت زر عن ابن عبد الرحمن بن عبزة قال قال الحكم hakan ya ce فقد سمعت من ابن عبد الرحمن بن عبزة na ji hadisin ma daga wajen ibn abdurrahman ibn abza عن أبيه ya karɓi daga mahaifinsa أن رجلا أتى عمر wato ya ji shi ta fuska biyu ya ji daga zarro daga ibn abdurrahman ibn arza ya ji kuma daga dan ibn abdurrahman ibn arza shi ma daga ibn abdurrahman ibn arza cewa wani mutum ya zo da sayyidina umar faƙala ya ce da ni shi a janabtu ni janaba ta same ni lam ajin ban ma samu ruwan da zan alwala ba saƙal an da samu hadisa ruwan da zan wanka ba wa saƙal hadisa ya kawo hadisin wa za da fihi ya dade a wannan ruwaya ƙala ammarun A- amma ruhu ya sir ya ce ya amiral ya mu'minin sarki mummune in shi ita idan ka so ma limma ta hadisu bihi a hada ba zan sake faɗa wani ba hadisin nan limazi alallahu alayya saboda abinda Allah ya sanya a kai na min haƙiƙa na daga haƙinka in ka ce ne na faɗa hadisin nan to na ji na na ɗauka ba zan sake faɗa ba ولم يذكر حدثني سلمة عن عن a عذار wannan ba da faɗi haddasa ne salamatu alzarin ba
قال مسلم a muslim ya ce وروى ليس بن سعد عن جعفر بن ربيعة a, wato hadisin da yake guda ɗaya sinadin da yake shi kaɗai ne mu'allaki a muslim wanda in ban da annan ba inda muslim ya kawo hadisi mu'allaki wanda bai kawo isnadinsa a wani wajen ba shine wala ne ji illa lada tayammumi fi kana laysun fi sahihi muslimi inda shi Allah dan fodo yake fada wala wala su misali kan ya fadin da wani ya ta Abdurrahman ibn Hurud an Umar ibn Mawla ibn Abbas an Allah sami abu ya qulu قبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار na to ni da Abdurrahman ibn Yasar مولى ميمونة bazaran maimuna زوج النبي صلى الله matar عليه Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam حتى دخلنا على أبي الجهم an muka ji wajen abin jahari بن الحارث dan harifi dan kimati a cikin Madina فقال أبو جهل abin jahari yace أقبل رسول manzo Allah الله sallallahu alaihi wasallam ya tawo جمل daga wajen rijiyar jamal فلقيه رجل sai wani mutum ya gamu da shi فسلم عليه ya masa sallama ولم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم manza a yi masa raddin sallamar ba حتى أقبل على sai da ya shi الجدار ban wanda yake kusa da shi ثم سا وجهه ya ce kan ويديه ya shafi fuskarsa da hannayensa ثم رد عليه sannan ya masa السلام raddin sallama wannan ne dalili akan cewa an matar Allah dan an ce a yi alwala ko a ce da tsarki saboda shi abu ne mai kyau نعم ya Allah da sallallahu alaihi wasallam zara alaikum salam bai fada ba sai da yake mama sai da yake mama sannan ya fada to wato shi muslim ne gane sun sa'adin ba saboda bayan mutuwar da sun sa'adin ma da shekaru ishirin da tara sannan aka haifi shi muslim bayan mutuwar da su tuna da su ya fati ɗari da saba'in da biyar shi ko muslim an haife shi ɗari biyu da hudu yasa tsakanin mutuwar laisu da haihuwar muslim shekaru ishirin har da tara to yasa isin mu'allaki ne ke yankin da ba faɗi farkon isnadin sa ba. bayan nan akwai su mu'allakan a musulun wajen guda goma sha hudu masu yana kawo isnadin nasa a wani waje in yi ta'alikin sa anan to tayi anan kuma ya kawo isnadin cikakke amma wannan shi ne dai ba inda ya kawo isnadin حدثنا محمد بن عبد الله بن رمير حدثنا ابي حدثنا سفيان Mm. An raha- rahatin Usman, عن an rafi da ابي nufin Umara, ان رجلا cewa mutum ya wuce, ورسول alhali الله ba za a san lalata yana bawali.
وسلم Maza ɗan mutumin da ya wuce ya sallama, لا يرد عليه maza da bai masa raddi ba, wasu suka ce a saboda ba a yi da ma ba a sallama ga mai bawali. Raddu salami wajibin illa alaman fi salatin aw bi akalin shugila, aw shurbi nau qira'atin aw adiya, aw zikirin nau bi hudbatin aw talbiya. أو في قراء قراء حاجة الإنسان أو بإقامة أو الآذان أو سلم الطفل أو السكران أو شابة يشابه ابتنان تو أو نائس أو نائم أو فاسق أو نائس أو نائم أو حالة الجماع أو تهاكم أو أو كان في الهمام أو مجنون فواهد من بعده عشرون تو to babu ابو dalili دليل على ان باب ما الدليل.
لا ينجس
ba- cewa babu dalili akan cewa musulmi ba ya zama wa najasa حدثنا زهير بن حزين حدثنا يحيى يعني بن سعيد قال عمر حدثنا تحويل حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ولم له حدثنا اسماعيل بن علي عن حميد الدويل عن ابي راتب عن عن ابي ابي هريره هريره انه لقيه النبي صلى الله cewa عليه annabi sallallahu alaihi وسلم wasallam ya gamu da abu huraira في طريق a wata من hanya daga hanyoyin madina وهو جنوب alhali abu huraira yana cikin jaraba فانصلى yace abu huraira ce sai da zare jikina فذهب yadda ya tafi yadda ya wanka ba za a rasu da lalata da yanayin yanki bai gan shi ba ya bibiye shi lamma ja ya da abu rai ya da wajen manzan Allah kala ya ce aina kunta "Ha, ya ina ka je ne ka a wani rana ana ta neman ka ban ganka ba kala ya ya ce ya rasu rasulullahi lallahi laqita ai ka gamu da ni ne alhali ina cikin da raba fakarita an shi yasa naki a ce in zauna da kai ta agta sai na yi wanka tukuru فقال رسول Allah الله sallallahu alaihi wasallam ya صلى ce سبحان الله ya da abu mamaki إن المؤمن لا ai ينام mun bane baya zama wa da dasa حدثنا بك بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن مسعر عن واصل عن أبي وائل عن زيفة أن رسول الله صلى da الله عليه وسلم za a kalla lalata sallama da kewa ya gamu da shi وهو جنوب alhali yana cikin janaba حاد عنه sai ya kauce daga gare shi فاغتسل ya je wanka masu abu huraira ya kauce daga wajen manzo ya mazan rari suke je wanka sannan ya dawo مم. فقال ya ce كنت جنوبا ina cikin janaba قال ai abin da yasa ka gani abu na fita ba ka gani ba ina cikin janaba gara sai manzo Allah ya ce إن المسلم لا ينام musulmi ba ya zama wa najasa shi najasa na yana zuwa daga babin nasara yana zuwa kuma babin fariha yana ana cewa najisa yanjasu ya zama babin fariha ana cewa kuma najasa yanjusu wasu ba suka ce yana zuwa kuma babin karuma najisa yanjusu نعم Eh, ya kawo ila su ai masu murmusadi mai murmusadi ya kawo filai irin waɗannan masu zuwa haka a babobin nan to
باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها babu cewa a iya ambatan Allah da halin da mutum yake cikin jaraba ko a halin da ba a cikin jaraba حدثنا أبو كريب معمر بن العلاء وإبراهيم بن موسى قال حدثنا بن أبي زائدة عن أبيه عن خالد بن سلمة عن البهي عن قروة عن عائشة قالت Mm.
كان النبي صلى الله عليه وسلم Aisha يصلى على ce كل Allah أحيانه.
sallallahu ya kasance da ambatan Allah a dukkan zamanin a kowane zamani wannan hadisin ingantacce ne amma sharaɗinsa bai kai sharaɗin wato Buhari ba yasa Buhari da ya tashi kawo shi sai ya ta'aliki in can au duna sharɗihi ka qalat Aisha au hasanun ka qala bahadun fattisha to babu kin da ta'ala مم. باب- babu ambatan Allah نعم باب جواز أكل المؤمن. Ama.
tuban da ake babin cewa ya halatta mutumin da yake cikin kai ya ci abinci وأنه لا كراهة في ذلك cewa ba karanci a cikin wannan وأن الوضوء عليه cewa alwala ba ana neman mutum ya yi shi da gaggawa ba a sai sanda sallah ta zo shi ne ake ayyana mutum sai ya yi alwala ila iyaka wanda yake ya kiyaye koyaushe yana cikin alwala to a wannan zai zamo yana cikin haske domin da annan nuru a nuru alwala ita kanta haske ce
حدثنا يا ابن يحيى تميمي وأبو الربيع الزهراني الزهراني قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد وقال أبو الربيع حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرثي عن ابن عباس أن النبي صلى الله cewa عليه annabi وسلم sallallahu alaihi أخرج wasallam من ya العلاء fito min alhala'i daga ban daki فأتي بدعام aka kawo sa abinci ذكروا له suka الوضوء ce ko zai alwala فقال a manzo Allah ya ce da su uridu an musabiya fa atawara sallah nace zan yi balle a ce sai na yi alwala wato sallah nace zan yi balle a ce sai na yi alwala wato wannan an shafe alhamza ne a a uridu a ana uridu an usalliya a shafi alhamdu ko a zatul istifhami istifhami ne in kari to حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن الحويرثي سمعت ابن عباس يقول da da ban abbasin yana أنا cewa عند النبي صلى muna الله ba عليه annabi وسلم sallallahu alaihi كان wasallama من القائدين ya zo daga ban daki فأتي بدعام aka kawo su abinci فقيل له aka ce da shi ألا توضأ "Abda- ko za ka yi alwala ne ya rasulullah فقال sai ya ce لما "Ba, lima usa eh, dan me zan alwala أصلي a zalla zan yi ne فأتوضأ balle a ce sai na yi alwala
حدثنا يا بني يحيى أبرنا محمد بن مسلم الدائفي عن عن أبي عمرو بن دينار عن سعيد بن المؤيد ولا عن الصائب انه سمع عبد الله بن عباس قال ذهب رسول الله يتي صلى من الله الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ya tafi zuwa ban daki فلما جاء yayin da ya fito قدم له aka ta طعام masa abinci yayin da ya dawo aka ta masa abinci aka ce ya rasulullahi ألا تورأ ba za ka yi alwala ba wato an shafe ta ta ta ta ɗaya ne Allah ta tawarro sai aka shafe ta da sahadin fadin ibn malik wa ma bi ta ayyuka da kan mutasafihi ala ta ka tabayyaru ba qala lima ya ce dan me za a ce sai na alwala sallah da ce zan yi lalle a ce sai na yi alwala حدثني محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال حدثنا سعيد بن akwai جرير wannan shine alkali iya yake faɗa a ashfa so dai wa annabi ya tambar abu ya san ya fi to amma abin da yasa yake bari saboda koyawa ga al'umma ko sauƙaƙawa gare su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san a ce mutum koyaushe yana tare da alwala ya fi kuma shi din ma yana son haka to amma kuma idan yace koyaushe sai yana da alwala mutane kowa sai ce sai ya abu eh kowa sai ce sai yana da alwala zai zauna ba ya sa da Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna wa mutane sauƙaƙawa cewa a sauƙaƙa da to قال حدثنا سعيد بن هويرس عن نبس ابن عباس يقول da da ranar basu yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi zuwa ban daki قضى حاجته من الخلاء ya ku ya biya bukatarsa daga makewayi فقرب إليه طعام aka kawo masa abinci فأكل ya ce ولم يمس ماء alhali bai wa- bai alwala ba قال ya ce وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن الهويرس أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce da shi إنك لم توضأ ai baka alwala ba قال sai da za ta ce ما أردت صلاة ba a tsawon ban nufin sallah ba a yanzu balle sai na a ce sai na yi alwala فزعم عمرو amru ya ce أنه سمع من سعيد بن ya ji الهويرس wannan daga sa'idin min huwai rufe
باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء abin dinari mutu ya ji hadisin nan ne daga sa'idin min huwai rufe babu abin da mutum zai faɗa idan yana nufin shiga ban ɗaki حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا حمار بن زيد وقال يحيى أيضا أخبرنا هشيم كلاهما عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس في حديث حماد كان رسول الله صلى الله عليه amma وسلم alhamadu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance إذا دخل idan zai shiga الخلاء ban ɗaki وفي حديث هشيم a hadisin أن hushemu رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الكنيفة idan zai shiga ban ɗaki ba kewaye yakan ce اللهم إني ya أعوذ بك wani من ya الخبث ina والخبائث neman ka kiyaye ni daga mazan aljanu da matayensu da matayensu Ahem, a wannan shine fassara da mafi yawan malamai suka fassara su wasu ce alkubus wato ana nufin najasa baɗina wato zuciyar mutum ta zama ba tsarkakakkiya ba a baya kuma ya zama jikin mutum zahirin mutum ba tsarkakakke ba ya to ba wa gani tsarki baɗinin wa zahirin نعم wa zama zahirin mutumin wa baɗina وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهر بن عبد قال قال حدثنا إسماعيل وهو وهو ابن أولية عن عن عبد العزيز بن عبد الناس وقال يقد أساس الرواية أعوذ بالله من الخبث أعوذ والحوائج بالله من الخبث والهوائك
فهو الدليل على أن أن نوم- أن نوم الجالس لا ينقل الوضوء أهو قرون الأبني واللي كما تعفلش musamman irin wannan zamanin Allah ya kawo wani zamani da aljanu ke yawan hakki wa ɗan adam wanda kuma an faɗa abin da yake ba su dama rashin tsayawar bawa wajen Allah rashin neman tsarin bawa bai nemi Allah ya tsarshe shi daga gare su ba wanda zai nemi Allah ya kiyaye shi daga sharrin shaidanin nan da aljanun nan sai a kiyaye shi amma sakacin da ake shi yasa ya kamata a kula da haka a kula kuma da koyar da shi ga yara da matasa da makamantarsu mata da kula da zuwa da haka sai a riga ganin abu ne mai sauki ban da ake gidan mu kuma nan shiga sai na shayi wani abu amma sai mutum ya je ya ɗauko wani abin ya zo ya ta wahala tsawon rayuwa ya ta wahala tsawon rayuwa Ai, bayan ko shi ya jawo kansa da an tsara koyarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai da ya tsira daga abu ba da yawa to babu dalilin babu dalilin da cewa bacci wanda yake a zaune ba ya warware alwala حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن أولية حاء تعويل حدثنا شيبان بن فروخة حدثنا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز عن انس قال يتي أقيمت الصلاة عن قيل صلى عن إقامة صلى ورسول الله صلى الله الحالي عليه والسلام وسلم صلى الله عليه نبي وسلم لرجل yana asiri da wani mutum yana gadawa da wani mutum وفي حديث عبد a الوارث hadisi abi abdulwaris ونبي الله alhali annabi ذاك الرجل Allah yana asiri da wani mutum ما قام إلى الصلاة Allah bai tashi bai zuwa sallah كان عمل قوم asirin ta nan suka fara bacci a zaune حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وحدثنا أبي حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب سمع أنس بن مالك قال Mm.
وقيمت الصلاة an yi ƙara sallah النبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا ana sallallahu alaihi wasallam yana ganawa da wani mutum ولم يزل يناجيه yaushe bai yana ganawa da mutumin nan حتى نام har أصحابه sabai suka fara bacci ثم جاء a a zaune sannan kuma da Allah ya zo فصلى ya به musu sallah وحدثني عن ابن حبيب الحارثي وحدثنا خالد وهو ابن الحارثي حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس يقول na ji a rasulun malik yana cewa كان أصحاب رسول sabon الله mai ala صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi ينامون wasallam yin bacci ثم ba يصلون ta su sallah ba ta su sake alwala ba قال yace قلت سمعته من أنس yace ka ji wannan yanzu daga anas نعم ya قال ce umar ya ce daga ta anas yanzu ka ji anas ya faɗi wannan yace kwarai na rantsi ba da anas حدثنا عمرو بن سعيد بن الصخر الدائمي وحدثنا عبان وحدثنا هماد عن ثابت عن أنس أنه قال ala sunan malik ya ce أقيم صلاة العشاء an yi ƙara sallar isha قال رجل sai لي wani wani mutum ya ce da manzon Allah ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina da wata bukata قام النبي صلى Allah الله عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam yana ganawa da shi حتى نام القوم har mutanen suka fara bacci أو بعض ko wasu القوم mutanen suka fara bacci ثم صلوا sannan manzon Allah ya suke sallah haka alhamdulillah na'am hadisin da aka karanta na magana da kuma mm zan faɗi kamar saurin saudi da aka ce sun sa ba a so a sallah a wajen da ke kwanciya eh a farkon wasu malamai aka yi su ce wani ita tabbata da kuma tana haila eh kan malamai su ce eh da zai tabbatar wannan magana na ɗaya kenan eh haka sannan na biyu kuma sanin da kuma ita ta wani aka yi lahani da zuri mm da aka yi sashi wasu malamai suna suka ce wannan hadisi saurin sa a lokacin da ya fi lafiya kula yana da mai tarbai haka haka nama na rakuni mm saboda haka wani ya yi mm a lokacin kama da zai tura ta wanda ya yi nan mm ya ayyana cewa duk wanda ke wannan wurin ta ta aiki mm to wannan magana ya kake a kusa a shi wannan nabiyin da ka faɗa bai zo da wata waya tabbatacciya ba mai ganin shi wata galibi malaman suke wajen sun kawo ta wanda su ba malaman hadisi ba ne an faɗa kulle ilimin san an hu a halahu ka da bihi wa la ta hurbi zanni wa la ta kalli gaira a halin sani idan ita magana ta biyan kuma malamai da yawa suna faɗarta amma abu ne wanda yake ba wai nasi ne zo akan haka ba yawa illa iyaka cewa magana ce ta dirba wanda sai dai a bincika a ganin shi raƙuru wanda ko waɗanda suke masu ilimin wannan zonin a tambaye su ya ab- abin yake ra- a- raƙumi yana cikin abin da yake haira ko ko ba cikin abin da yake haira da yawa dai malamai ba su ilimin haiwa da da suna faɗa haka to amma ba san yanzu wanda masu ilimin haiwa da za su faɗa ba yawa amma masu ilimin haiwa kamar ta duba hayatun haiwa da kubura za ta ga wannan magana ko ka duba wasu ya tafi hanya a kan wato ilimin da dabbobi. kiyaye bai shi ne kiyaye bai an faɗa ko rahimar lahum ra'an in ta ha ila ma sami'a in ta ha ila ma hasiba to shi ya manta da magana bayan da shi aka yi bayan da shi aka yi amma a shi ne